أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرة لطف اجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت نفس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك واربط نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفة الساكرين وفتنة العبد القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الدائنين ومن شر الخلائق أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau laraba 21 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1444 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya 2023 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai aran ma ya ja mana ayata a dari da ashirin da hudu inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود معنى الآية الله سبحانه وتعالى يكي تشوى كتنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya ɗakin Ka'aba ya zamanto makoma na al'umma ma'ana wuri da mutane za su rika kaiwa da komowa a wannan wurin ka je wannan shekarar baɗi ma kana fatan ka ƙara komawa ka je umara yanzu a wannan wata ta ramadana sai ka ga da watar rabi'ul awwal ma kana fatan ka ƙara komawa shine aha wa yanzu an baita masabatan linnas wa amnan Allah subhanahu wataala ya ce mun sanya wannan wuri ya zamanto amintacce duk wanda ya shiga wannan wurin kamar yadda Allah ya faɗa wa man dakalahu kana amina wattakidu min maqami ibrahim musalla kuma suka rika wannan wuri da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya tsaya a matsayin wuri da za su rika yin sallah a wahidna ila ibrahim Allah subhanahu wataala ya ce muka rike alkawari da annabi ibrahim an dayyira baitiya da ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud a tsarkake wannan daki na Allah ga wayanda suke yin tawafi ga wayanda suke yin sallah da kuma wayanda suke da kuma wayanda suke yin azumi a cikin an dai rabe til taifina ga masu tawafi wal akifina da masu yin itikafi war ruka'i sujud da kuma wanda suke yin sujada a cikin wannan masallaci din Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko jiya mun fassara wani abu daga cikin wannan ayan abinda Allah ya sanar da mu yau kawai za mu ci gaba cikin amincin Allah da idan Allah subhanahu wataala Allah ya ce وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر na'am قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم ثم أضطره إلى عذاب النار na'am وبئس المصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan thumma taruhu ila adhabin nar wa bi'sa al-masir ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tuna mana lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake roƙon Allah yana cewa rabbi ij'al hadha al-balada amina yace ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce ya Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce ka azurta wa'in mutanen da ke wannan garin da 'ya'yan marmari man amana minhum billahi wal yawmil akhir wayanda suka yi imani da Allah da kuma ranar lahira Allah subhanahu wataala yace qala wa man kafara fa ummatuhu qalila duk wanda koyi butulce mini to zan jiyar da shi dadi kadan summa qarru ila azabin nar sanana wurga shi a gidan wuta wa bisal masir tir da mummunan makoma Allah subhanahu wataala ya tsare aya na gaba Allah ya ce
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى يتي katina ya rasulullah ka ambata wa al'ummarka sa'ilin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya yake daga wannan usus shine ginshiki na dakin ka'aba din nan suna gina shi bayan ya gama ginawa sai ya ce rabbana taqabbal minna ya ubangiji yana can zamu wayannan batirin yace ya ubangiji taqabbal minna ya allah ka ansa mana innaka antas samiul alim domin kai allah subhanahu wataala mai ji ne al'alimu masani ne akan halin da mu muka tsinci kawunanmu a ciki malaman tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri sun ta magana akan wannan aya daga cikin abin da suka faɗa wanda ya fi jan ni hankali na gaba ɗaya a ciki shine duk lokacin da kai wani aiki na alheri kawai ka roki Allah ya karba kada dan kayi aikin ka ce a dole ne Allah sai ya karba Allah ya ce a ni ba mun haka kawai shine bayan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce rabbana taqabbal minna ba yace Allah ka karba yace to wannan shine abin da ya kamata kowane mutum idan yayi yayi addu'a sai ya ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan ya fi jan hankali na duk a cikin zantukan da malaman tafsiri suka yi akai daga cikin abin da kuma suka faɗa din shine wane ne ya fara gina wannan daki na Ka'aba din wasu malamai suka ce mala'iku ne suka gina shi mala'iku ne suka fara gina wannan ɗaki na ka'aba ɗin da can Allah subhanahu wataala ya saukar da kayansa to Allah subhanahu Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku suka gina ɗin shine ɗin daidai maganar da ake yi a wasu malamai suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa na a doran ƙasa mala'iku suka ce a ta jaru fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu Allah zaka je ka sanya halittun da za su rika zubda jini a wannan daki na ka a wannan duniya din bayan mu muna gaskata muna maka tasbihi muna gode maka muna kuma tsarkake ka aka ce sai Allah subhanahu wataala ya bishi da wannan magana da suka yi cewa inni a'lamu ma la ta'lamu aini abinda na sani ku ba ku sani ba har ma dai kamar yadda Qur'ani ya rawaito mana wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum al mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin to a wannan lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya fishi to ka san fishin Allah ba irin fishi bane na mutum ko shi Allah duk abin sa ba a jingina shi zuwa ga mutum to amma tunda da mutane ne ake magana shi yasa ake amfani da kalmomi wayanda mutane za su iya ganewa amma Allah ba wai fishi yake irin namu ba an gane wannan wasu malamai suka ce fishin Allah shine azaba fa fishin Allah shine azaba Allah subhanahu wataala ya yafe mana to da Allah subhanahu wataala ya fishi sai wayannan mala'ikun suka fara zagaye al'arshi suna zagaye shi a matsayin dawafi suna zagayawa daidai daidai har so bakwai suna neman Allah ya yafe musu ya yadda da su to bayan sun zagaya so bakwai din nan sai Allah subhanahu wataala ya ce ya yafe musu sai Allah subhanahu wataala ya ce da su ibnu li baitan fil ardi yata'awwadhu bihi man sakittu alayhi min bani adam ku sauka duniya ku gina min daki wanda 'ya'yan adam za su rika zagayawa ga dukkanin wanda na yi fushi da shi ko ya mun wani laifi in yana son na yafe masa ya je ya zagaya wannan ɗakin so bakwai kamar yadda kuma kuka zagaye wannan al'arshin nawa so bakwai na yabi muku to a ƙasa ma a je a saukar da wani wuri a gina ɗaki ɗakin Allah shi ma wanda mutane za su rika zagayawa kamar yadda kuma kuka zagaye wannan al'arshin na yabe muku su ma idan suka zaga wannan wurin so bakwai sai a yabe musu ka san ina aka ce dan adam ya zagaye al'arshi so bakwai ba zai iya ba ba zai iya ba zai mutu ina tabbatar maka al'arshi a ce dan adam ya zagaye shi so bakwai ba zai iya ba zai mutu to mana ya ce so ɗaya ma ya ba zai iya ba so ɗaya ba zai wannan al'arshin da kake ji ana faɗa ba ka gano yadda tafiyan yake tafiya wannan duniyan tamu duniyan nan tamu idan aka ɗauke ta aka ci kwikwiye ta aka wurga a sama ta ɗaya sai duniyar nan ta ɓace a sama na ɗaya kamar yadda idan ka ɗauki gero ka wurga a filin ƙwallo ba za ka gan shi ba zai ɓace to haka duniyar nan za ta yi a sama na ɗaya sama na ɗayan nan idan aka kwikwiye ta aka wurga ta a sama ta biyu ita ma sama ta ɗayan nan haka za ta ɓace kamar gero a filin ƙwallo sama ta uku idan aka ci kwikwiye sama ta biyu aka wurga ta a cikin sama ta uku nan haka za ta ɓace to har zuwa sama ta bakwai idan aka ci kwikwiye sama ta shida aka wurga ta a cikin sama ta bakwai haka ita ma za ta ɓace kamar gero a filin ƙwallo to wannan sama ta bakwai kaga ta fi kowanne girma kenan to ita ma da za a ci kwikwiye ta a wurga ta kan al'arshi ko a kan kursiyu tukunna a wurga ta kan kursiyun nan to sai ya bace kamar yadda gero yake bacewa a filin kwallo wannan kursiyun da za a ci kwikwiye shi a wurga shi kan al'arshi kuma sai shi ma sai ya bace kamar yadda gero yake bacewa a filin kwallo saboda girmansa wanda yake so ya zo gobe mu gwada za a ba shi kyautar naira dubu hamsin ya sa gero a wannan tako ɗin nan gwaba ya harba a filin kwallo sai ya je ya ɗauko mana za a ba shi kyautar dubu hamsin eh ba zai ɗauko ba ba za mu ɗan sa alama a namu ba ba ba za a gani ba to in dai an tabbatar ba za a gani ba to kana tunanin ɗan adam zai iya zagaya al'arshin nan ba zai iya ba to saboda haka Allah ya riga ya san dan adam ba zai iya wannan ba sai Allah subhanahu wataala ya ce to a gina wani daki ne a duniya wanda mutane za su rika zagayawa so duk lokacin da ka zaga so bakwai duk zunubin ka Allah ya ce an yabe maka wannan shine zai kai wa matsalan malaman fikihu wai wanne ne Allah subhanahu wataala ya fi so yawaita yin nafila a aikin hajji ko a umra ko ko yawan yin dawafi wanne ne ya fi wasu malamai suka ce yawaita yin nafila shi ya fi saboda yin nafila a wannan wurin daidai kafin mutum ya idan kai nafila raka a biyu kafin mutum ya kamo ka alada sai ya yi nafila raka a dubu ɗaya da ɗari biyar kafin ya kamo ka dubu ɗari ne mako? dubu ɗari ma ya gyara mu dubu ɗari sai ka yi nafila raka a dubu ɗari kafin ka kamo wanda ya yi nafila raka a biyu a ɗakin kawa a wannan masallacin da kake gani to wasu malamai sai suka ce to nafilan aka fi so kai wasu malamai suka ce a kai bako abin da aka fi so da kai shine ka yawaita yin dawafi to ba wa garinka wanda ka gani a garin kuwa an kwatanta maka ne in ka je aikin haji ka san wani sai ka ana irin bitan nan da ake yi sai ga an sa ko basarki din nan sai ce mu ma an mana aka ce ba yi muku ba a wannan wanda za ku yi bita ne an gane wannan Allah ya fi mana to wasu malamai suka ce yin dawafin ya fi alheri ga bako sai ya ta yi shi bako wanda kuma yake dan gari ne to shi abin da ake so da shi shine ya yawaita yin na filfili da sai ya samu wannan ladan haka to wayannan bayan Allah su mala'ikun nan sai ko suka sako suka yi abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi na yin wannan ginin na wannan dakin Allah subhanahu wataala kuma ya taba mu wannan garabasan duk wanda ya je aikin haji ko ya je umara to in yayi wannan dawafin duk zunubansa Allah subhanahu wataala ya yafi masa ga wancan ya ce kace zai cuci wannan mai gidan nashi na citta a ba haka ake nufi ba haƙƙin da ke tsakaninka da bawa to wannan korowar ba za ka zo ka cuci mai gidanka ba ka ce za ka je aikin hajji ka yi ɗawafi saboda a yabe maka duk zunubanka aka ce ba haka ake yi a zunubin da ke tsakaninka da Allah Allah zai yafe maka wanda yake haƙƙin ɗan uwanka ne aka ce ka je ka ba shi haƙƙinsa sannan sai Allah ya yafe maka domin haka buɗe wannan ƙofan mutane sai su koma cutar mutane sai a baka naira miliyan arba'in ka kawo wa malamin nuna alƙasar sai ka ce zan je aiki maji Allah ya fi mana za a mai addu'a shi ke nan kawai to kaga ai sai a koma cutan bayan Allah to sai shari'a ta ce a haƙƙin da yake na wani ne ba za ka je ka ɗauki tarbi kana cewa astaghfirullah shikenan a'a ka ci ka kawo ma mutane haƙƙinsu ka ba su sannan sai ka roki Allah gafara kuma shine abin da ake nufi amma ba wai abin nan to laifin da yake tsakaninka da Allah ba mamaki misali mutum ya tauye mudu ko mutum ya yi zina Allah ya kyauta Allah ya tsare ko mutum ya sha giya ko mutum ya yi wani abu da wanda yake laifi ne tsakaninsa da Allah ba da mutane to idan ya je wannan dawafin aka ce duk za a yafe masa duk Allah zai yafe masa to a aya ta gaba sai Allah ya labarta mana yanda abin ya ci gaba da kasancewa da Annabi Ibrahim sai Allah ya ce ربنا وابعث فيهم رب- Rabbana waj'alna ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala yana cewa Rabbana waj'alna muslimai lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ma'ana Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce Rabbana ya Allah ya ubangijinmu waj'alna muslimai laka ka sanya mu masu miƙa wuya a gare ka duk lokacin da ga kalman musulunci ko islama tana nufin mika wuya al-islam huwa al-istislamu lillahi ta'ala islam simply mean total submission to Allah subhanahu wataala duk lokacin da kaga wannan kalma waja'alna muslimai laka shine ka sanya mu a cikin masu mika wuya gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala ma'ana kada ya zamanto Allah subhanahu wataala ya ce wani abu mu mu ji zuciyarmu muna da wani zabi ko muna da wani abu da mu muke so mu haka ce a. to shi ne annabi ibrahim yake roƙon allah cewa bayan ya ce allah ya karɓa ko ko ba ayin da muka karanta yanzu a ga- a gaban allah subhanahu wataala ya ce rabbana taqabbal minna ya allah karɓa wannan aikin namu to anan sai ya ce rabbana bayan ka karɓa wancan aikin namu waja'alna muslimaini laka ka sanya mu cikin masu miƙa wuya a gare ka duk abin da kace ayi kawai zamu yi. abin da kace a bari kawai allah mu bari allah ba mu kadai ba wa min zuriyatina ka sanya wannan addu'an ta shafi zuri'o'inmu ma. Ummatan ka sanya su zamanto generation ne, umma shi ne generation, ba wai ya tsaya kan baba da ɗa ba. A shi annabi Ibrahim ba haka yake, ka kalli yadda ake yin addu'a, ake koya wa mutane fatan alheri, ba ka ce Allah ka bani kuɗi kai kaɗai ka tsaya ba. Shi ne darasin da za ka ɗauka wannan addu'a na annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim bai ce Allah ni kaɗai ba, ga shi ga yaron shi ne waja'alna mu dinnan musliman rabbana waja'alna muslimai laka wa min zurriyyatina da zuri'an nan namu kaga da shi da wane annabi isma'il ko ummatan ka sanya mu zamanto har generation din mu gaba daya kenan da shi baban da ɗa da jika da tattaɓa kunne da ihihin duka o ba ka yi cewa kasar hausa ba duka su zamanto mene masu miƙa wuya ummatan muslimatan lak al'umma ce gaba ɗaya wacce za ta rika miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wa arina manasikana ya Allah ka nuna mana hukunce hukunce na addinin mu ko wa arina manasikana ya Allah ka nuna mana hukunce hukunce na addinin mu yaya kake so a yi dan kar mu yi ganin daman mu wa tuba alaina ya Allah ka kuma yafe mana inda muka gaza domin shi dan adam to ajizi ne bai cika goma ba ko dan adam tare yake bai cika goma ba inda muka samu tuntube ya Allah ka yafe mana kaga tun kafin ma tuntuban ya zo ko bisa kaddarawa ma kenan kafin tuntuban ya zo na san abin da zai dauki hankalinka shine ka karanta ko ka taba ji an ce annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam in an je ranar lahira za a tambaye shi cewa ai kai wani abu mai kama da karye karye haka kuma shi ba karya ba ce wannan fahimtar ka ne yake haka amma dukkanin annabawan Allah Allah subhanahu wataala ya tsarkake su ya kare su idan zaka iya tunawa farkon rikita rikita ma da annabi Ibrahim ya fara samu shine ya ce ba zai yi bauta wa gunki ba shine musabbabin wahalarsa ya ci gaba da karuwa ya ce kai gumakan nan ma in an daura mai tallan gunkin tilla baban shi ba kawunsa ne ya sa shi tallan gunkin sai ya rika cewa wane ne zai sai abin da ba zai amfane shi ba duniyarsa da lahiran shi to kaga akwai rikita rikita kana tallan abu kana cewa bai da kuma amfani ka gari akwai damuwa nan wurin kai ya gama dai wannan bai isa ba ya ce to shikenan watallahi da akidan na asnamakum ba da an tuwallu mudbire ya ce wallahi sai na sassara wayannan gumakan da ake bauta ma ya sassare su kuma bayan ya sassare su shine aka sanadiyyar ɗauko shi aka kamo shi aka wurga shi a gidan wuta a takaice shine dalilin kuma fitansa wannan gari nasa ya bar garin da yake annabi ibrahim alayhi salatu wassalam duk idan ka kalla sai ga wayannan shine musabbabin abin nan dinsa to a cikin wayannan tafiye-tafiyen shine ai aka sama wayannan abubuwan da yayi ma tawili ake cewa mu da larabci akwai abin da muke kiran da suna tauriya akwai abin da ake kira da suna tauriya duka wayannan wuraren annabi ibrahim alayhi salatu wassalam tauriya ne yayi na farko da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam aka tambaye shi wane ne ya tsara wayannan gumakan sai ya ce babban su to a wurin ba yana nufin wannan babban a da gunki da mutum waye babban ha to mutum shine babba waye ya tsara wayannan gumakan yace babban su abin da yake nufi a wurin shine ai mutum ne ya tsare shi kuma a cikin mutanen ni din kenan ai shi yasa su ma sai suka ce qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai ko mun taba jin annabi ibrahim din nan yana cewa wani saurayi haka yana cewa sai yayi maganin gumakan nan kaman fa shine ya sassare su ai abinda su ma suka ce kenan to yanzu an kawo annabi ibrahim kai annabi ibrahim wane ne ya tsara wayannan gumakan yace babban su babban su ba ga su ba fasaluhum in kanu yantiqun ba fasaluhu ba an gane ko sai ce fasaluhum a tambaye gumakan amma kwara ɗaya ne a tsayen faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'annahum ilayhi yarji'un man fa'ala hadha bi aliyatina ya qala bal fa'alahu kabiruhum bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun to kaga wannan ba wai ƙarya yayi ba abinda ake nufi da suna da larabci tauriya tauriya shine ka faɗa abu amma ba shi kake nufi ba ka faɗa abu amma ba shi kake nufi ba magana sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da wannan kalma ko wannan irin wannan tauriya din lokacin da suka fito za su je wani yaki mudarati shine mudaratin a shine tauriya magana sallallahu alaihi wa sallama sai wasu mutane suka ga manzon Allah da shi da al'ummarsa sai suka ce ku daga ina kuke sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce na'anu mimma nahanu mimma haka manzon Allah yake nahanu mimma idan ka fassara wannan da larabcinka na al'ada sai ka ce mu daga ruwa muke mu daga daga ruwa muke kamar dai a kasar Hausa ba a cewa mu daga ruwa muke sai ake daga bakin ruwa ko to irin haka ne su ma suna da irin wayannan wuraren a ce bakin ruwa hada tsauni makamantan wannan to akwai unguwan ko garin da ana kiran shi da bakin ruwa ke ku wayannan mutanen kaman ba ƴan nan yankin bane daga ina kuke yace nahnu mimma daga ruwa muke ma'ana waja'alna min al-ma'i min kulli shay'in hayy an gani ko waja'alna to shikenan sai manzo Allah yayi amfani da tauriya shikenan gudun kada wayannan su ji cewa ga wasu baki sun zo da yawa kaman an zo a yaki wancan garin ne bari mu sauri mu je mu ga ya mutu daga ina ku yace mu daga daga ruwa muke ma'ana daga bakin ruwa shike da wannan shi ake kira tauriya sai abu na biyu da aka ce annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi tawili da aka tambaye shi wannan matan wace ce naka yace yar uwata ce ai kuma alhali matar shi ce ta aure sai bai ce a mata ta ce ba domin ka'idan wannan sarki na wannan garin idan aka ganka da kyakkyawan mace to sai a ce kyakkyawan mace ba na talaka bane kyakkyawan mace na sarki ne sai a kama ka kai kuma a daure ka kai ka kurkuku sai a ce shekara ɗari a gidan yari to haka ake bakin mulki ne ake saboda mene kana talaka ya za ka samu mata mai kyau ai kai garau garau ya kamata shi shine fahimtar sarkin a kai sai dai garau garau shi kuma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya sanar da shi ga dabi'an wannan mutum da aka ce wannan wace ce sai ce yar uwata ce shi Allah ya soka a kai shi masauki aka samu mai masauki mai kyau lafiyayye aka kawo abinci malam kai akai to sai wasu na ganin anan wurin kamar annabi ibrahim ya faɗa abin da ba daidai ba aka cewa domin ai a lokacin duk duniya babu wacce take babu musulmai sai su biyu saboda haka yar uwa ta ce a cikin addini shine abin da ake kira da larabci hasgo a shafa wani abu za ga qur'ani akwai irin wayannan abubuwan da yawa kamar kisan annabi yusuf alaihi salatu wassalam za ga da yawa akwai abubuwan da aka shashafe amma ka zo tafsiri kuma dole sai ka faɗe su ko dole sai ka abin da su kamar lokacin da sarki ya ce wa qala al maliku tunu bi wa qala al maliku tuni bi falamma ja'ahu lokacin da ya zo masa sai sarkin ya tattauna da shi ai kaga babu wannan wurin sai ya zo da ya zo sarki ya tattauna da shi sai shi kuma ya ce ma sarki idan ya alaka ra'in al-ard inni hafizun alim to wai na abubuwan su ake kira da sunan asu wallahu ta'ala alam to annabi ibrahim shi ma wannan irin tauriyan kenan ce wannan yar uwa ta ce a ina cikin addini mana san ga muka yar uwa ta ce shikenan sai na uku da ake cewa annabi ibrahim yayi tauriya wanda wasu ke ganin a ba haka bane haka cewa ilimin ku ne bai kai kai ba lokacin da ya kalli wata ya kalli tauraron nan ko fa nazara nazratan fil nujum fa qala eh inni zakim annabi ibrahim aka ce a zo a je a bauta wa manya-manyan gumaka da ke wajen gari da daddare ake zuwa bauta ma gumakan na dare sai annabi ibrahim ya kalli tauraro ya ce kai ba na jin daɗi sai ce yar ba na jin daɗi ce a tutula ba ka jin daɗi a kyale shi mara lafiya zai je bauta a kyale shi a bar shi a bar shi ya ka bar shi to za ka ce a yaya haka a ai da gaske ba na jin daɗi kuna bauta wa wani abu ba Allah ba ƙarya ne wannan to kai ne in ilimin ka bai kai kan abu ba sai ga kana ta dabar dabar kana ta shirme kawai a cikin abin da ba haka abu yake Allah ya fi mana annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا يتي ya Allah. ka nuna mana abin da kake nufi kake bukata mu rika yi na cikin addini bayyana na kaifa na aburka ka nuna mana yaya za mu bauta maka kaifa nuqarribu ilayka ya kaifa nataqarrabu ilayka yaya za mu samu kusanci zuwa gare ka domin haka ce almanasik shine abubuwan da yake da alaka da ayyuka na ibada ko da dai wasu malamai sun tafi akan cewa manasik in an ce manasik ana magana ne kan abubuwan da suke da alaka da aikace-aikace na aikin hajji Allah ya sakan yawon malaman da alheri kowane malami dai yana kokarin yin bayani ne don ya fahimtar da al'umma abin da shi Allah ya sanar da shi an gana wannan akwai ruwayan da aka samu daga ɗaya daga cikin bayan Allah da ake kiransa da suna abi mujlal yake cewa lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya gama gina ɗakin ka'aba malaika jibril alayhi salatu wassalam ya zo masa da malaika jibril alayhi salatu wassalam ya zo fa arahu tawaf bil baiti sai malaika jibril ya nuna masa yanda ake yin tawafi a ɗakin Allah wa ahsabuhu qal ne ruwaito hadisin ke cewa ina zatan har da har da safa da marwa cewa ga yadda za a yi in an je safa da marwa sannan suka tafi zuwa aqaba sai shaidan ya bijiro musu malaika jibril ya dauki duwatsu ko tsakuwa guda bakwai ya ce ya mika wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce jifa wannan shaidanin kai kabbara haso bakwai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi jiban wa kabbara hatta afala shaitan ya jifa shaidan haso bakwai shaidan ya bace sannan suka tafi jamratul wusta akwai jamra da ake kira da suna jamratul wusta nan ma shaitan ya ƙara bayyana a mala'ika jibril ya ƙara tsintan tsakukuwa guda bakwai ya miƙa wa annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya ce jibi wannan shaitanin ka kai kabbara kuma annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya jifa shaitanin kuma ya yi kabbara har shaitan ya bace a sannan suka tafi jamra na ƙarshe da suka je jamra na ƙarshe shine shaitan ya ƙara zuwa shine jamratul quswa da suka je jamran shi ma shaitan ya ƙara bayyana a wannan wurin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam malaika jibril ya bashi kuwa guda bakwai yace ya jifa kuma ya ambaci sunan Allah subhanahu wataala yayi jifa ya ambaci sunan Allah shaitan ya bace faqala sai malaika jibril ya ce da shi ha huna yajma'u nas nan wurin ne mutane suke hada as-salawat salloli wannan wurin to nan wurin ne za a hada salloli sun ma'ata bihi arafat sai ya zo masa ya zo malaika jibril ya isar da annabi ibrahim zuwa wurin arfa faƙala sai ya ce da shi harafta ka gane dukkanin abubuwan da na maka bayani sai ya ce na'am sai annabi ibrahim ya ce e famin samma aka ce daga wannan wurin ne sun miya arafat aka ambaci wannan wuri da suna arfa domin a wurin ne ya sani wasu malamai kuma na san abin da kai kake tunani shine kisan annabi adamu alaihi salatu wassalam da matarsa nana hawwa'u annabi adamu alayhi salatu wassalam a wancan ruwaya aka ce an sauke shi ne lokacin da aka sauko da shi daga aljanna an sauke shi ne a india an sauke annabi adamu a india ita kuma na nan hawawu an sauke ta a jidda ko shi yasa kaga a kasar hausa duk matan da aka sanya mata suna hawawu sai a rika ce mata mai jidda ko duk matan da kaji an ce mata jidda to ana nufin sunanta nana ana zama sunanta hawawu to annabi adamu alayhi salatu wassalam tun daga can indiya haka ya rika takowa yana takowa yana takowa yana fitowa har sai da suka zo suka haɗu a daidai wannan wuri da ake kiran da suna harfa wasu malamai suka ce ta nan ne aka sanya ma wannan wuri suna harfa domin a wurin ne suka san junansu suka ƙara haɗuwa duk mun san wannan kisoshin ba wai ba mu san su ba to amma tunda ba wannan muke yi ba muna karanta abin da yake gaban mu ne yanzu a malamai suka ce daga wannan wurin ne aka sanya ma wasu wannan wurin suna arfa akwai ruwayan da ke cewa mala'ika jibril ya ce masa ne arafta arafta arafta ka kiyaye ka kiyaye ka gane shi kuma ya ce eh ai minni wal jam ya ce eh min muna wal jam ya ce eh duka ya gane wa hadha faqala na'am fa summiya dhalika al makanu arafat وعن خصيف بن عبد الرحمن أن مجاهد حدثه قال يتي مجاهد ياسن يازن تدشي يا كرن تدشي cewa lamma qala ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace wa arina manasikana ya allah ka nuna mana hukunce hukunce na ibada ai abinda ake nufi shine as-safa wal marwa domin wayannan min sha'airillah suna daga cikin sha'air ne na Allah bi nafsil qur'an da nassi na alkur'ani inda Allah subhanahu wataala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah daga nan malaika jibril yazo ya nuna masa da suka wuce daidai wurin jamra din nan jamratul aqba yace iblis yazo yace masa ya jibe shi kamar dai da muka karanta a wancan ruwayan kenan sun mata bi ya arfa har dai aka zo wurin arfa hal arafta sai yace da shi hal arafta ma ra'aituka shin ka san wa'annan abubuwan duk da na nuna maka yace na'am eh na sani aka ce daga wannan wurin ne aka ambaci wannan wuri da suna arba daga nan mala'ika jibril ce da shi fa'azzin fil nas bil hajji to kai shela mutane su zo su yi aikin hajji ma'ana kai ye kuwa kamar da hausan mu ne yanzu a ce kai tallan aikin hajji duk wanda ya ji ya ansa to zai zo ya aikin hajji wanda ya ji ya ki ansawa duk kudin shi kuma ba za ta ya je aikin hajjin ba sai ya ta ganin kamar zai je ya wahala ne ko ya ta ganin kamar zai je ya kashe kuɗinsa ne ko wani abu makamancin haka to shine malaika jibril ya ce manzon ya ce ma annabi jibril annabi ibrahim alayhi salatu wassalam fa azin fi nas bil hajj to kai shela mutane su zo su rika yin wannan aikin hajjin tunda kai yanzu an nunnuna maka yanda za a yi kala sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce kai fa aqulu to yaya zan faɗa yaya zan faɗa cewa mutane su zo su yi aikin haji sai mala'ika jibril ce kul kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ajibu rabbakum ku amsa kiran ubangijinku talatan kamar mai tasu uku sai mala- sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi wannan shelan yace ya ku mutane ku amsa kiran ubangijinku na mene ku zo ku yi mene aikin haji faqalu sai mutane suka faɗa wasu a tsatsan iyayensu wasu kuma suna raye suka ansa suka ce mene labbaika allahumma labbaika ya ubangiji mun ansa kiranka lalle mun ansa kiranka to ko kana cikin cikin babanka ma'ana yanzu kai ba haka zo duniya ba ka riko yaranka a hannu ne a ina suke suna tsatsanka to ina ne tsatsan ka gani kaga kowa ya fara zaro ido an rama ka gani ko ina ne tsatsan ciki Ka- na wani yaro ya ce ciki ba ka gani ko to ba ciki ba ne yaro to tsamo shi ne nasal ɗinka nasal kuma ba bane wanda kake iya gani to amma kuma yana nan tare da kai duk yaranka yanzu suna nan a jikinka amma da za ka ta shafawa ba za ka ji ba an gani ko maran ta su ko ka ji ƙara shafawa ka ci ka ga dai ga dai ya- ya fito ko yanzu ko to amma an ka shafawa ba- ba za ka gani ba to wayannan da suke jikin nan naka kaga kai ma da ba a haife ka ba shi ma baban naka ba a haife shi ba da kakan kakan kakan kakan kakan kakan duka duk ba a zo ba sai wayannan da suke rayuwa a zamanin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yake to da annabi Ibrahim din nan yayi wannan kiran yace ku amsa kiran ubangijinku wayannan iyayen da suke wannan lokacin suka amsa zuri'o'i da suke bayansu ‘ya'yansu jikokinsu tattaɓa kunnensu har zuwa ƙarshen duniya duka wayanda suka ansa sun ansa su suka ce labbaika Allahumma labbaika to shine duk wanda a tsakan babansa yana jikin babansa ko yana jikin kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakansa ya ansa shine zaka ga yanzu ya iya zuwa aikin hajji wayanda aka yi shelan aka ce ku zo ku ansa kiran ubangiji suka yi burus ba su ji ba to su ne za ka ga har su mutu har su mutu ba za su je aikin hajjin ba wanda ya ansa so goma ko so ashirin to sai ya je aikin hajjin nan so ashirin yes of course sai ya je ai za a gani yanzu yana zama darasi ga wasu nan suna da kuɗin da yawa amma har yanzu kasa zuwa aikin hajji dan ma ya biya ma wasu shi mai sauki ne zai fi biya musu amma shi na sai ya ce maka da je ya je maka gwamma ya je dubai da gaske akwai wanda ya faɗa a tv ma wannan ya faɗa a tv ina ganin kudin jaridar ne ya ce mai alhaji ta shi ba alhaji ba ne shi shi ne ya je maka har gwamma ya je dubai shi yana ganin kamar kashe kuɗi ne ko wani abu makamanci ba zan yi turowa yadda abin ya faru ba amma a talabijin ya faɗa shi da dai ya je maka gwamma ya je dubai kawai ko ya je america to haka abin yake to ga wani ban malam ya ce a to mu talakawa ba da- ba mu je ba kuma gashi har za mu mutu a'a wai bai je ba a wai wai to an yana ta ganin wai ga mutuwar ta kusa kuma har yanzu bai je ba da yana gani yanzu ya kai sittin ba to wanda ya ga bai je ba kar ya dauka shi bai ansa ba ne an lura ko a lokacin ka ne bai yi ba an gane kai talaka lokacin ka ne bai yi ba da zaran lokacin ya yi za ga Allah ya kawo amma kai mai kuɗi kaga kana da kuɗin da zaka iya zuwa baka je ba to kana cikin wayanda ba su ansa ba lokacin da annabi Ibrahim ya kira dama menene an ce ni manista tawa ilayhi sabila ne ko nan ne muke da sabani da mutane da yawa ne a wannan wurin da manista tawa ilayhi sabila mutum a biya mai kujeran hajji sai je ya samu wanda ya biya mai ya ce da Allah ni ba na son kujeran hajjin nan kuɗin nake so a bani in jaja ne a'a sannan wai ka ce wai Allah bai kirawo ka ba Allah ya kira ka kai ne baka ga daman zuwa ba tilla mutum ya biya maka ka ce wa kai baka so ka je a baka kudin ka jaja ne ko a baka kudin ka sai gida bayan cikon addininka ne Allah ya ce liman istata'a walillahi 'alan nasi hijjul baiti liman istata'a ilayhi sabila to yanzu dukkanin wani hanya da addininka zai cika cikakke gashi ya samu dama aikin haji ne yake dan wahala to yanzu gashi wani ya biya maka wai kai baka so wai a baka kuje a baka kudin ka sai moto ko ka jajali ko ka sai gida almajirin
wannan wanda yake a bashi kudin zai shi zai iya shiga cikin hukuncin hadisi da ke da man ba da walam yanu ya hada bai bal ya mutu da ya aula kurani zai shiga mana malam yana tuna mana wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa duk wanda ya rasu bai yi niyya na zuwa aikin hajji ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya zaba yanda yake so ya mutu in ya ga dama ya mutu a ba yahude in ya ga dama ya mutu a ba nasari ba a musulmi ba to Allah ya baka daman ka ce a kai baka so kai a baka kudin ka jajali kai baka so a baka kudin ka sai gida kai baka so a baka kudin ka sai mota ka sani idan ka je ka roki Allah a can wurin a baka abin da ya bi wannan ko to ka je tushen ne ba tushen inda da zaran kayi addu jiya muka karanta a karatunmu na jiya mutumin da ya zo makamar Ibra- makamin Ibrahim yana cewa Allah ka gafarta ma wani Allah ka gafarta ma wani manzo Allah ya ce kai wani irin addu'a ne wannan yace a wani ne yace in na zo nan wurin na roƙa masa Allah ya yabe masa manzo Allah ya ce je kai arga an yabe ma abokin nan naka je ka an yabe domin babu addu'a da zaka yi a wurin ba an sama ba to in kuɗi kake so ai sai ka je can ka roƙa ga tushe can ko ba haka ba in gida kake so ga can ka je ka roƙa gidaje ga sunan ko a Najeriya ne ba ke samun mutumin da yana da gidaje sama da guda biyar shi kadai Allah wallahi Allah baba ka ji ko mutum ɗaya kuma ai da biyar to ka gani ma a ma abin ya wuce tunani na mutum ɗaya kaga yana da gidaje aka ce biyar malam ya ce ai na ya wuce sanin ka malam kai saboda kana cikin talakawa ne ai akwai wanda yana da gidaje sama da ɗari shi ɗaya rawa ya yi Allah ya bashi ai ba rawa ba ne roƙon Allah ya kai ma an ce ka je can ka roƙa mana kai ma a baka to amma ba za ka yi ba ka ce wai a baka kuɗin Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana to malaika Jibril ya ce ma annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kai wannan shelan ka ce ya ayyuhan nasu ajibu rabbakum ya ayyuhan nasu ajibu rabbakum ya ayyuhan nasu ajibu so uku a maimaice annabi ibrahim ya faɗa sai ko mutane suka ansa wayanda suke raye da wayanda suke tsatsan iyayensu duka muka ansa ka sa ran kai ma ka ansa ustaz aka ce labbaik allahumma labbaik labbaik allah manzo shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman ajaba yawma idin fa huwa hajju duk wanda ya ansa wannan kiran to za ga ya je aikin hajji wa fi riwayatin ukra annahu hina dada istadara aka ce lokacin da annabi ibrahim zai faɗa wannan to ya rika kewaya fiskansa ya ayyuhan nasu ajibu rabbakum yana yana kewayawa saboda mene muryan ya isa kowane sassa na duniya kamar yadda mai kiran sallah yake yi ko an sai ga ayyala sala ko ayyala falah ko to wannan haka haka da aka ji haka annabi ibrahim ya rika kewayawa da fiskansa kowane sassa na duniya gabas yamma kudu arewa nan dai ina muryar ta kai ko ina akwai ruwayan da aka ce duwatsu ma sai yawa gashi nan aka ce fada fi kulli wajhin falabban nasu min kulli mashriqin wa maghribin wa tata'a wa tata'a aljibal aka ce duwatsu ma suka yi kasa kasa dan muryar ta isa in ya shirya ta zo hannun Najeriya yi ga mutane duk sun ta ce ina gaya maka dawa dutse ya kare mana ai kaga da ya ja mana haka ce ruwayan ishaq yake cewa ruwayan muhammad bin ishaq afwan yake cewa lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kammala aiki aikin ya gama gida ya kammala gina wannan daki na haram malaika jibril ya zo masa fa qama bihi sab'an suka yi dawafi tare da malaika jibril su bakwai huwa shi wa Ismail da Annabi Ismail alaihi salatu wassalam duk lokacin da suka zo yin tawafin sai su rika yi wa wannan dutsen sallama ba akwai dutse ba hajar aswad to yawwa hagon ma da muka tuna duk wanda ya je aikin haji kar ya ce sai ya je ya taba wannan dutsen ko ya je ya taba wannan rukunin din nan rukunin jama'a din nan ko ya je ya sambance shi aka ce ba sai kai haka ba ka daga hannunka haka ka shafa shi ke na wadata an gane wannan domin idan ka ce sai ka je ka taba mutane da yawa suna rasuwa an lura to sai shari'a ya ce a ba lale bane sai ka je ka taba ka sambance shi kamar yadda kaga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yana daga hannu yana sambantar sa haka shikenan a lokacin da suka zo daidai wurin makamu Ibrahim sai mala'ika jibril ce ayi sallah raka'a biyu a nan wurin sai kuwa aka yi sallah raka'a biyu kamar da yadda muka faɗa a wancan ruwayan wannan wani abu ne ya fito yanzu wanda babu shi a cikin wancan ruwaya a aya ta gaba har ba mu ya dauka a aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da karanto mana yadda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ci gaba da roƙonsa yace ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya cigaba da roƙon Allah subhanahu wataala yana cewa ya Allah ya ubangijinmu ka tasar da wani annabi a cikin wayannan mutanen annabin ya zama to ma babban annabi min zuriyati daga cikin zuriyan annabi isma'il ka gani ko tilla an yanzu zai bar annabi Ismail a wannan garin ya ci gaba da harkarsa ko ba haka ba kar ka manta shi annabi Ismail shine wanda aka dauko shi tun yana jinjirin nan aka zo aka aje shi a wurin da aka aje shi kuma annabi Ibrahim ya kama gaban shi ya wuce kawai banda annabin Allah ne ba wanda zai ba ba wanda zai yaron amarya ne ita uwar gida ta dade bata haihu ba wane shekara 80 ta daɗe ba ta haihu ba sai aka bata wannan kuyangan ba mun ci akwai wani sarki mai kwace mutane mata ba ko to ya so ya yi lalata da matan annabi ibrahim allah bai ba shi sa'a ba ya ce wannan matan naka aljana ne zo ku ɗauki yarinyar nan naku wannan wannan ƴar uwan naka aljana ne ku zo ku ɗauke ta to sai ya ce ga wannan baiwan saratu ko sara ko hajara kai ga wannan baiwan hajara sarar ita ce uwar gida ke ga wannan baiwan hajara an ba ku ta rika taya ku aiki shi ke nan suka tafi to wannan ita wannan matan aka baiwa wannan kuyanga saboda haka sai ta ce wa mijin to ko za ka mai da wannan matanka ko Allah zai baka haihuwa da ita to shi kenan ba a na mutane ba kaga matan da kenan ko ba irin na yanzu ba ce ga yarinyan ƙawata ko za ka aura matanmu ne yanzu ba za su yi wannan abin kirkin ba ko ba za su yi to amma ita matan annabi ranar ta ce to gane wannan ko kame da ita sadaka ya ce to ba gina mutane ba bismillah kamar wasa sai ga wannan kuyanga da aka ba da kyautanta yanzu ta ɗauki ciki kafin ka ce mene ta haihu ita kuma wannan amarya sai ta rika dan rika yaro a tsakar gida tana dan jijjigawa tana dan haka iye iye iye sai kishi kishi yana yana tasowa sai ta ce ma mijin annabi ibrahim ya ce na ba na son rika ganin wayannan mutanen nan a nan gida ba na so dan gusa da su da Allah dan gusa da su to kaga tunda abin yana kawo tashin hankali zuciya na tashi ta Allah subhanahu wataala ya raba gaddama ya ce ma annabi Ibrahim to dauke su kar ka zame ko ina sai maka dokan daji ne kurmin daji ne lokacin su zaki ne su wane ne kirkeci ne kura ne dila ne su wane ne duk su ne a wurin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya cika umarni na ubangiji ya je aje su to kaga tunda annabi Isma'il yanzu an bar shi a wurin har ya girma sai ya ce wa ba fihim rasulan ka tasar da wani annabi babba a cikin wannan garin ta zuriyar wani wannan ɗan nawa wanda wannan annaban ya tulo alaihim ayatika zai rika karanta ayoyinka yana yi wa mutane wa'azi wa yu'allimuhum alkitaba yana koya musu alqur'ani wal hikma yana karantar da su hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to kaga daga nan ne muke cewa wayanda suke cewa ba su yarda da hadisi na manzon Allah ba akwai dai damuwa nan ko wal hikma to annabta zai koya musu ko kuma wani hikima ake magana nan aka ce hikima a nan wurin hadisi ake magana ya rika koya musu alkur'ani wal hikima ya rika koya musu hadisai nasa zantuttukansa wanda shine Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi don ka rika yi wa mutane bayani ma nuzila ilayhim abinda Allah ya saukar a gare su na alkur'anin nan wannan bayanin Allah ya ce ba ba ma kai ne za ka yi ba mu ne za mu yi mu faɗa maka kuma ka gaya wa mutane Allah ya ce la tuhadik bihi lisanaka lita'zana bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu thumma inna alaina bayanahu mu ne za mu yi maka bayanin in an maka bayanin sai ka ma mutane bayani to wannan bayanin da kaga manzon Allah yana yi su ake cewa hadisi kaga Allah ne yayi bayanin manzon Allah yake wa mutane bayani sai a ce hadisi sai kai kawai ka ce wai baka yarda da hadisi ba tsakani da Allah kama kanka adalci Allah ya fi mana Allah ya fi mana wa yuzakkihim kuma wannan annabin ya rika tsarkake su daga dukkanin wani dabi'a wacce take ba daidai ba ka kalla dai banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi wannan ba mutanen da in an haifa musu yarinya mace su je su birne ta su sha giya suka mai da mata ba komai ba a nan makarantar dare da muke a nan muka karanta a cikin wani littafi ko a cikin abin da larabawa suke ɗaukan mata shine ba ta da bambanci da maciji ba ta da bambanci da maciji a kashe ta kawai wasu kuma suka ce a'a su ba wai haka man maciji suka ɗauki mace ba su sun ɗauki mace ne a matsayin halittar da ba ta da amfani tunda idan ɓarawo ya hauro maka gida ai ba za ta iya taimakonka ba ya ce sai rete ta ihu wayo Allah ɓarayi za su kashe mun miji wayo Allah za su kashe wayo sun kashe shi wayo suka ce ba abin da mace ta ta yin wani abu ne suka ce ba to ba ta da wani amfani shi ya sa su suke ganin gwamma a kashe ta ba ta da amfani to wasu kuma suna ganin cewa kawai a ba ce wadda kawai kamar kuɗi kawai ka kashe in ka ga dama ka aji ko ba kake ma kuɗi ba in kana da kuɗi in kana so ka kashe in ba ka so ka aje kuɗin ka kace da ruwa ka ɗauki mace to haka dai karatun da muke da daddare ranar haka duk muka karanto wayannan categories din yadda suka ɗauki mata a rayuwarsu haka wasu sun dauki mata ne ma a matsayin kaman abun farauta yadda ka san ake farauta idan ka je daji kawai kaga zomo in ka farauto shi ka kama ya zama naka to haka za a shigo gari kawai yuu, a tarwatsa mutane in an ga mata aka kama wanda ka kama shikenan kawai ya zama naka kuma haka wasu za su zo daga ƙauyen can su ma su shigo wuu, su tarwatsa mutane kuma suka kama naku su kama gaban su to yadda kaga haka haka wasu suka ɗauki mata kawai mai ƙarfi shine yake ɗauka to amma zuwan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tsarkake su ya ce duk wannan abin da kuke yi duk ba daidai bane wannan shan giyan da suke yi duk aka hana su chatan nan da suke yi duk aka hana su riba interest da suke yi duk aka hana su duka ba wannan abin an yi shi ne cikin shekara 23 a gama sai suka koma manya-manyan waliyai wane waliyai ma sahabiya ya wuce wali suka zama manya-manyan bayin Allah albarkan wane albarkan annabi Muhammad shine anan wurin annabi Ibrahim ke cewa wa yuzakihim innaka antal azizul hakim domin kai Allah subhanahu wataala mabuwayi ne alhakim ko kai mai hikima ne lokaci ya riga ya riske mu anan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi liman wala min nasib ina akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura a yi addu'a malam yace akwai tambayoyi guda biyu amin mai tambaya yana tambaya cewa za a iya baiwa mahaifi ko mahaifiya zakka idan suna cikin wayan da Allah subhanahu wataala ya ce a ba su za a ba su Eh, in suna ciki wanda za a ba to za a ba su Eh. amma idan baban ne yake ciyar da kai aka ce ba za ka ba shi Idan- eh, eh, eh. Ba za a ba shi. idan kai ke ciyar da baban a dama ai zaka bashi wannan ai wannan ba rikita rikita ai Eh, kaga miji zai iya ba ma aha a cikin sako wanda ba zai ba wani ba ai. mata za ta ba miji amma miji ba zai ba matar shi mu je gaba bai wadatar ba Allah ya je mana take away zai yi san mutum ya koshi ne ai wayo ne wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi sa'i sa'in za a girka mai a bashi in ba za ka girka ba ka ɗibo sa'in ka auna ka bashi ka ɗaura mai kuɗin shebare ba a ma Allah ujuro bai yi ba saboda haka wasu da gyara sa'i ɗaya za ka auno ka bashi sai ka ɗaura mai abin cebane sai ka ɗaura kamar dubu ɗaya haka ya sai tumatir ya sai gishiri ya sai magi ya sai manja girka amma ba za ka zo ka bashi sai kawai ya wuce loma biyar ne ba dai wani ɗan abin haka ɗan sosan nan ba har na kwana sittin sa'i sa'i haka Allah ya faɗa ai, ba ni na faɗa ba ya dai wani usman ko kai ne dai Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancin Allah subhanahu wataala ya kara zauna mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da kasar mu tarayya duka Allah subhanahu wataala ya kara zauna mana da su lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha na rashin jin daɗi Allah subhanahu wataala ya dauke Allah ya maido mana da aminci da zaman lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan ashaba yan gwangwan kai jami'an tsaro kowa dai cikin sana'a su girki Allah subhanahu wataala ya kara albarka Allah ya kara buɗe a ciki masu ɗawainiya da mu babu dare babu rana Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri Alhaji Sirajo Alhaji Jamilu Alhaji Bais Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri a liman da kuma malam Aminu Alkatun da koda yaushe suke ta lura da mu su ma Allah ya saka ya musu alheri akwai mutanen gari da ba za mu manta da ku ba wanda babu dare babu rana ana ta ɗawainiya da mu har muna jin kunya Allah subhanahu wataala ya saka ya muku da alheri Allah ya biya bukatocin ku ku da kuke baro uzurorin ku da hidimomin ku ku zo wannan wuri Allah subhanahu wataala ya saka ya muku da alheri Allah ya maida ku wuraren ku lafiya dan al'umman san Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwan mu filani da suke baro rigage da wuraren su su zo wannan cikin gari domin wannan karatu Allah subhanahu wataala ya lura mana da su ya kare mana su ya lura da dukiyar su dan al'umman san Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah ya dauke dan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa qul Allahumma lana wa liwalidayna wal mashayikhina wal immatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta karramul rahimin wa taqwa minkum maulana
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من آمين.
الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا وزيادنا قرة أعين آمين.
وجعلنا للمتقين إماما آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين والحمد لله Fala, Tiago.